صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه ورسوله وهليله وحبيبه سيدنا ولنا محمد الفاتح الهاتم وعلى آله وصحبه والتابعين لنهج إلى يوم الدين حق قدر مدار العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله إن هذا متاشي آه، تفسيرة الأنام شافينا بسم بسم الله الرحمن الرحيم fasali asalisu na uku ai salisu din na atin fasulu din ne ko ba murafu ilai bane alfaslu salisu fasali na uku a cikin ladubban da ake bukata daga dalibai masu neman ilimi shi so dewa akan samu dalibin da zai kasa gane ilimi ba wai dan ba shi da fahimta ba ba wai dan bai da kwakwalwa gane ilimin ba a'a saboda bai yi ladabin da ake bukata ba wannan sai ya hana shi ya gane ilimin shi yasa yin ladabi a wajen neman ilimi abu ne wanda yake mai matukar muhimmanci wal muallimina da kuma ladabin da ake bukata daga su kansu masu koyarwa ka dauka cewa shi ladabin ana bukatar sa ne daga shi mai koyo kadai a'a shi kansa mai koyarwar akwai tsare-tsaren da ake bukata ya kula da shi don babban abin da zai kula da su shi ne cewa shi fa abin da yake yi na Allah ne kuma yana yi ne don cika umarnin Allah yana yi ne don cika umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi ne a matsayinsa na halifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa ko ashe dole sai ya yi ladabi ya kula da abin da ke gabansa a ya faɗa a cikin littafi mai suna ibtihaj farin ciki da hasken fitila ma nasuhu abinda nasinsa mai haƙiƙa mai neman ilimi ba makawa a farkon lamarinsa sai ya yi kitibis sai ya game da wani abu daga abin da yake mai wahalarwa don da haka ne zai riski cikin ladabi a ce ɗalibi ya fara neman ilimi hayyacin ma ilimin bai gamu da wani kacibis ba bai game da wasu abubuwa daban-daban ba masu wahalarwa masu wuya to abu ne wanda ba zai yi ba
kama kila kamar yadda aka ce al'ilmu awwaluhu murrun mazaqatuhu lakin na ahirahu ahla min al-asali al-ilmu kaga shi ilimi awwaluhu farkonsa murrun mazaqatuhu dandanansa mai ɗaci ne dole ilimi sai an daure sannan ake iya ɗanɗanarsa.
lakin na aki sai dai ƙarshensa alamina ya fi zuma zaƙi wa qala aiban Ka- wa- wakila airan wakila airan an faɗa ma kuma ai ba a faɗi wanda ya faɗa ɗin ba ko shi ko shi wancan ba a faɗa ba kama ƙila wakila airan kuma an ce
yuyuna idraka al ma'ali rakisatan wala budda duna shadimin ibirin nahali turidina asalin baitin turidina ne mutanabbi baitin na mutanabbi ne yana magana da wata ne cewa ke abin mamaki kina nufin idrakal ma'ali ki riski daukaka rahisatan alhali mai sauki mai saukin samu so kike ki zama wani abu alhali ba tare da kin wahala ba
wala budda duna shahidi min ibirin nahali ba makawa sai an sha wato allurar ƙudan zuma kafin a ce an iya ɗebo i- ƙudan z- an- zumar kanta kafin ka ɗebo zuma sai ka gamu da harbin ƙudan zuma amma an kace kai gaba ɗaya ba za ka sha wahalar a harbin ƙudan zuma ba to ka kyale zuma inda take
wali bin hisham al ansari ibn shamil ansari malamin nan babba ma- magwani a nahau wanda ya littattafai da yawa a nahau kamar mugunin labib kamar shizurun zahab kamar kadurun nada wanda shi ibn shamil ansari ya wafati hijira ta 761 761 yana dan shekaru 53 bai dade a duniya ba shekaru 53 yayi a duniya amma tun yana da rai shuhurarsa ta karaɗa duniya har a ne masa kirari da cewa yau aiko siba waihi ya rufa masa asiri ya san na hau ibn haldun yake faɗa cewa ana faɗa mana wani malami ya bayyana a misira ana kiransa ibn hisham ya fi siba waihi ma sanin na hau to shi ne ibn hisham al'ansari shi ne yake faɗa a wasu baitoci na sau mai yasabi lil'ilmi ya suwar binailihi man ya haɗu bil hassana a yasbir alal bazali wa man lam yuzilla nafsa fi dalabil ula yasiran ya ishi daharan dawilan a hazulli wanda di ya juriya ya haƙuri ga neman ilimi shi ne zai rabauta da samun ilimin ba wanda za shi neman ilimi yau gobe jibi shi kenan kuma ainihin na kasa ganewa mai bara dai nan gaba a yi saboda abinda yake fi damun mutane kenan musamman matasa in an faɗi matsayin ilimi ga matsayinsa a addini ga matsayinsa a rayuwa sai ka gadan da nan mutum ya je ya so littattafai ya so gafaka ya so jaka ya fara zuwa karatu amma da ya fara sati ɗaya sati biyu sati uku kuma musamman ilimin ya masa wuya ya ga bai gane ba sai ce kai ba dai gaba ai kenan sai ya ajiye to shi ko ba da haka ake samun ilimi ba wanda ya juriya ga neman ilimi ya sorbi na shi zai rabauta da samun ilimin wa man ya haɗu bila hasana ai da man duk mutumin da ya tsaya neman auren kyakkyawan mace sai ya haƙuri da bayarwa kaga kyakkyawan mace ka ce za ka same ta da arha ina ai ba kyakkyawa bace in kyakkyawa bace sai an samu wasu masu neman shi yasa sai ka haƙura da bayarwa a ce ka kawo ka kawo a ce ka kawo ka kawo to ilimi kuma ya fi kyan duk wata mai kyau wanda bai kaskanta kansa ba a wajen neman ɗaukaka ya siran ɗan zamani kaɗai yara rayuwa mai zamani mai tsawo alhali yana ma'abucin kaskanci wanda ya ce shi bai sanya samako bai je makaranta ai sai su ce za su rufe kofar ma tun da wuri ni kuma gaskiya unguwanmu da nisa kaza da kaza ya ta kawo hanzari ya kasa jurewa to ƙarshen ta sai yana rayuwa zamani mai tsawo yana ma'abucin ƙasƙanci wanda wannan gashi an gani an gani ba kaɗan ba akwai wanda tuni aka daɗe ana shawartar su a tsaya a karatun a tsaya a karatun kowane iri ma amma aka kasa gashi kuma yanzu rayuwa ta juye ta zama ba daɗi kuma ba dama a karatun lokacin karatun ya riga ya huce da san da ake ta wannan ƙoƙarin cewa a tsaya a yin an yi da yanzu an zama wani abu imamin shafi ya ce Allah ya ƙara yadda da shi filƙillati ba wanda yake rabauta a cikin ilimi sai ko wanda ya tsaya ya nemi ilimin duk da bayi da shi in ka ce sai kana da shi za ka nemi ilimi to ba lalle ka samu ba ka nemi ilimin ko ba ka da shi ba ka da shi kana ji ba abinci amma tare da haka ka jure ka tafi wajen karatu ka tafi wajen neman ilimi to da haka ne za a samu Imami Shafi ya ce, Akwai sanda nake neman takardar ma da zan yi rubutu, amma abin ya gagare ni, ba kuɗi ba mai bani, haka, haka nake haƙura dai in je. Ya ce, Ba wanda zai nemi ilimin nan da dukiya da nuna ya isa faifuliha a ce ya rabauta. Sai dai wanda ya nemi ilimi da ƙasƙan da kansa da ƙuncin rayuwa. da hidima ga malamai da kaskan da kai shi a kansa a fulaha shi ne ke rabauta shugaban ma'uridi ya ce wa alam ka sani fi zamani ta'allumihi ta mallukan wata zallucewa rarrashi da kaskan da kai mai da kai ba kome ba shi ne abinda ya tabbata ga mai koyon ilimi a zamanin da yake koyon ilimin idan ya amfani da rarrashin nan da kaskan da kai to sai rabauta idan koya ba su hurima sai a hana shi imam malik allah ƙara da gare shi ya ce ba wanda yake iya kaiwa abinda yake nema daga ilimin nan hatta yorera yadda rufa radin kuma da kisira hatta yorera bihil fakaru sai talauci ya cutar da shi sai ya fama da talauci a yan neman ilimin wa yusirahu ala kulli sai ya fifita ilimin bisa kome sai ya fifita ilimin bisa kome yana daga wannan ma'anar faɗin manzala alaihi salatu wassalam in ba dan ƴaƴan talakawa ba da ilimi ya tozarta in ana ta ƴaƴan masu kuɗi ne to daman mana ilimi za a samu ƴaƴan talakawa su ne a cikin su akan samu wanda Allah ke wa gam da katar duk da talaucin sa yace shi ya je ya gani sai yayi ilimin to wannan kuma sai ya sa Allah ya buɗa masa ilimin ya ilimin kuma ya game da ilimin mai albarka tunda ya fifita ilimin akan komai to shi ma kuma ilimin in ya je wajensa sai ya fifita shi akan komai sai ya zama kowa ma shayinsa yake ana takama wannan basara ke ne mai mulki ne amma shayinsa yake ana takama wannan mai kuɗi ne amma shayinsa yake abu suwana tujibi yake cewa fa'aris ala ne lil ifadati turshadi inna ta'azzuza fil ladzi tatajuhu kibrun wa kibrul mar'i aqabahu maqsadi kaskan da kai a wajen neman karuwa isa ne kai kwaɗayi bisa samun ƙaruwa turshadi a shirar da kai a kullum ya zama ƙoƙari kake ko matsala ɗaya ce ta ilimi da da baka santa tsawon rayuwarka ba ka samu ka santa don ba asara irin a ce mutum ya awa 24 ya yi ni gaba ɗaya tsawon yini ya kwana tsawon kwanan amma bai ƙaru da matsala ɗaya ta ilimi ba hakika isa a cikin abin da kake bukata kibirin girman kai ne mutum abin da yake ya fi karfinka ka ce yaushe za a wajen wannan yaro ne ma muna muka zauna da ubansa ko ayyayensa ma mun zauna da su yaushe za mu je muna kwaskwar da kawai shi yana malami yana kaza yana kaza ya je ya rike ilimin nasu to irin wannan girman kai ne yake jawo haka girman kan mutum kuwa shi ne mafi munin abin da ɗan adam zai dosa malami da ake kira nazmul gazi yake cewa bizullin wariƙil aishu wal hidimatu wal inqida fa hawa allazi yuflihu la man gada yatlubuhu bil izi wal ittisa man yatlubul ilma wanda yake neman ilimi a iya cewa man yatlubi din amma man ɗin a ce mausuliya ce ya fi daga a ce sharɗiya ce in mausuliya ce za a ce man ya ɗubul ilma in kuma sharɗiya ce za a ce man ya ɗubul ilma wanda yake neman ilimi da ƙasƙan da kai wariƙil aishi da ƙuncin rayuwa da tsayawa ya wa malamai hidima ya wa ‘yan uwansa ɗalibai hidima ya wa ilimin kansa hidima da ya naka ga ilimin bai sa wani abu a gabansa ba fiye da ilimin to wannan shine yake rabauta ba wanda ya zama yana nemansa da ya isa ba da cewa yana da wadata najmul gazi dai ya faɗi wata waƙar man ya dubil ilma bi izil gina ya buɗar wala ya filihu bi masu na'u luguyanun kamalil gina wal ilmu bi duguyani la yanfa'u la yablughu al alimu sha'awal ula illa taqiyul awra'ul arwa'u wanda ya nemi ilimi da isa ta wadata wanda yake ganin shi zai sami ilimi don yana da hali yana da kuɗi wai da kuɗinsa ne za sa ya sami ilimin ba ƙasƙan da kai ba tsayawa yi wa ilimin hidima ba yabdar ƙarshenta ya lalace a nuna isa yabdar daga baɗira yabdar kamar na ƙur'ani wala ta kunu kallazi na harajomin da ya rihim baɗaran wari'a an nasi wala ya fule ba zai rabauta ba saboda abin da yake aikatawa akwai ƙetare iyaka a cikin ilimi ilimi akwai wanda suke samun ilimin koma su neme shi sai kuma ya zama sun ƙetare iyaka da ilimin nasu kamar yadda wadata ma ke da irin wannan akan sami girman kai daga malamai kamar yadda akan sami girman kai daga masu kuɗi shi ilimi da ƙetare iyaka baya amfani wanda yake malami ba zai kai fagen ɗaukaka ba sai fa wanda yake tsoron Allah al'aura wanda yake mai tsantsani al'arwa mai nuna shugabanci mai ato mai nuna hali na kamewa sashen malamai ya ce ba wanda zai sami ilimi duka sai ko wanda bai damu da cewa kantinsa ba kome ba amma in ya zama mutum yana tunanin kantinsa a ce ya cika da kaya ya cika da 'yan kasuwa kuma wai yana neman ilimi ai abin ba zai yi ba ya mai da gonarsa ko lambinsa ya zamo kango ya ƙaura cewa inda yake ya ƙaura cewa 'yan uwansa a ce ga mafi kusancin 'yan uwansa ya mutu amma saboda neman ilimi ya kasa halarta janaza maganar da malamai suka yi a wannan ma'anar tana da yawa tana da shura alhamdulillah sai mu tashi tambihun